بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a wannan masallaci namu mai albarka masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala amma ba cikin dukkanin mutane ba saboda malam mai yiwuwa ya zama akwai wanda abin zai masa ishkali ya ce su ba amma idza jahilaha amma idan ya jahilce su walam ya'rifha kuma bai san su ba fa innahu qad yaqa'u fiha to ba abun mamaki bane dan ya fada ciki amfanin su amfanin sanin su shine dan a nisance su domin in mutum bai san su ba to yana iya fadawa kan cikin su amma in mutum ya nisance su ya san su to zai yi kokarin ya nisance su gwargwadon iyawansa fa zikruha daka ambaton waɗannan wa mudarasatuha da karanta su min ajali an tu'rafa hatta tujtanab amfaninsa shine a san su saboda a nisance su wa hatta yuhadhdhara minha har ya zama cewa an wato ainihin yi taka tsantsan da su amma in bai san cewa kazan nan sharri ba ne to ba zai nisance shi ba misali yani ai idan ka gama kawo na tafiya za ka ce masa wajen nan akwai rami ne ba wai don ya san cewa akwai rami ba ba don ya fada cikin ramin ba sai don saboda me sai don saboda ya kauce wannan shine amfanin sanin ɗabi'un jahiliya ɗin ka san cewa ga wasu ɗabi'u da halaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fada da su a lokacin jahiliya saboda kai ma kai kokari ka nisance su saboda kar ka aikata su hadha min nahiyatin malam yace wannan amfanin shi kenan ta wani bangare wa min nahiyatin ukhra wa nahiyatu thaniya ta bangare na biyu kuma annaka idza arafta aljahiliya arafta fadl alislam ta wani bangaren shine in ka san jahiliya da irin abin da aka yi fama da shi a jahiliya to a nan za ka gane falalan musulunci a nan za ka gane darajar da musulunci ya maka kama kawai sha'ir kama wanda mawaƙi ya ce abdiddu yuzhiru husnahu diddu wa bi diddi ha ta tabayyanul ashiya'u malam ya ce dukkanin abu kishiyoyinsu suke bayyana kyansu kuma abubuwa suna bayyana ne ta hanyar sanin kishiyansu in ka san fari to anan ne za ka gane ashe in na ga wannan ba fari ba ne anan ne za ka fahimci haka in ka san cewa kaza baki ne anan ne za ka fahimci ashe a to tun da wannan ba baki ba ne to fari ne shi in ka san cewa kaza mai kyau ne to anan za ka gane kaza kuma mara kyau ne in ka san cewa kaza mara kyau ne anan kuma za ka gane ne kaza mai kyau ne saboda haka ta hanyar sanin kishiyoyin abu to ta hanyar shi kyan abun kuma yake bayyana ta hanyar shi ake fahimtar kyan abin wa qala umar ibn al-khattab umar dan khattab Allah ya kara masa yadda yana cewa yushaku an tunqada ural islami urwatan urwa idza nasha'a fil islami man la ya'rifu al-jahiliya umar dan khattab yake cewa an kusa sauran kiris azari wato ginin musulunci azara bayan azara ana zare shi a rushe ginin musulunci blok bayan blok ana sauke shi rufin ya faɗo ƙasa musuluncin ya zama gaba ɗaya ya faɗi idza nasha'a fil islami man la ya'rifu jahiliya in har ya zama waɗanda suke tasowa a musulunci ba su san jahiliya ba in har wanda suke tasowa cikin musulunci ba su san jahiliya ba to mai yiwuwa ba abun mamaki ba ne ya zama ɗabi'un musuluncin an yi faɗa da su ɗaya bayan ɗaya saboda in har baka san jahiliyan ba baka san cewa kaza da kaza a jahiliya akai ba to abu mai sauki ne kai ma kuma ka koma ka aikata kaga kenan in dukan mutane suka tattara akan aikata abin da annabi ya faɗa da shi tun a zamanin jahiliya abu ne mai yiwuwa ya zama cewa musuluncin ma gaba ɗaya an manta da shi kaga shi yasa duk inda ake in dai za a yi musulunci to dole a yi faɗa da shirka da bid'a saboda in har shirka tana nan to duk wanda bai san kaza da kaza kaza da kaza shirka ba ne to zai yi ta aikata wasu abubuwa a ganinsa cikamakon musulunci ne bayan ko shirka yake yi in bai san kaza da kaza bid'a ba ce zai yi ta tattaro bidi'o'i yana shigo da su cikin addini a ganinsa me yana yin aikin lada ne kaga wannan kuma babban abu ne al-imamu malik ibnu anas Allah ya mishi rahama yana cewa manibta da fil islami bid'atan yaraha hasana faka annama za'ama annar rasula qad khana risala duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin addini kuma ya ga cewa abin nan mai kyau ne ya kamata a yi to kamar yana rai cewa annabi ya ha'inci sakon da Allah ya bashi kamar yana cewa to a to ai annabi bai kawo kaza ba ni bari in kawo to amma kaga in mutum ya san cewa a to kaza shine sunna kaza bid'a ce kaza sunna ce kaza bid'a ce kaza tauhidi ne kaza shirka ce kaga ba yanda za a rude shi da sabbin shirkoki da bid'o'i saboda ya riga ya san menene sunna ya kuma san mecece bid'a ya san menene tauhidi ya san mecece shirka zai yi kokarin kiyayewa da haka malam yace fa idza kana al-insanu yajhalu umur al-jahiliya fa innahu hariyun an yaqa fiha idan dan adam ya zama ya jahilci waɗannan al'amuran jahiliya to abu ne mai sauƙi ya faɗa ciki zai iya faɗawa cikinsu in makahu na tafiya bai san cewa nan rami ba ne abu ne mai sauƙi ya yi mai ya faɗa ciki amma an yi iya ganowa ko aka nusar da shi cewa nan wajen rami ne kaga sai ya kauce li'anna shaibana domin malam ya ce in kai kana ganin ai an riga an wuce wajen ai kullun kana tare da shaidan to shi kuma shaidan din nan ma nasiya habi manta da su ba wala nama an habi kuma yi bacci game da su ba bai bacci kullun ya da'u ilaiha kullun kira yake zuwa gare su saboda kai in kai kana ganin a to ai wannan an riga an wuce shi tun a zamanin baya wannan aiki ne da aka riga aka yi a zamanin jahiliya ai an riga an wuce to shi shaidan bai manta ba kuma bai rafkana ba kuma kullun yana kira zuwa ga me zuwa ga a aikata su misali yanzu Allah da ya ce wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula kar ku yi tabarruji ku mata kar ku dinga fita kuna bayyana tsaraicin ku irin yadda aka yi a jahiliyan farko kaga Allah sai ya ce an yi haka ne a jahiliya amma da musulunci ya zo sai ya shafe shi to lokacin da mutane suka manta da abin da aka yi a jahiliya sai gashi nan ya sake dawowa sai gashi ya sake dawowa sai aka koma ma yanzu kana gani ai mata suna ganin wacce ta gama wayewa ta gama burgewa ita ce wacce za ta fito da irin wancan sitiran da Allah ya ce an wuce shi tun a ina tun a jahiliya an wuce shi a baya tun a jahiliya kaga kenan wane ne ya ziga su kuma ya kira zuwa gare shi shine shedan to ashe kenan in mutum ya fahimci to in mace yanzu ta fahimci cewa ashe a jahiliya ne aka yi wannan tsarecin to a lokacin da ake wannan tsarecin a jahiliya me ma'anan wannan suturan da nake sawa al-imam ibnu kasirin a cikin tafsirin suratul ahzab da Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima ƙarƙashin tafsirin wannan ayar ibnu kasirin ya kawo bayani cewa a jahiliya Allah yana cewa ya kai annabi ka faɗa ma matanka da ‘ya'yanka da sauran matan muminai su dinga sake hijabinsu daga sama har ƙasa in za su fita Allah sai ce zalika adina an yi urafna hakan shi zai sa a gane su falayi uzaina ba za a cutar da su ba ibnu kasini sai kawo bayani akan cewa a jahiliya sun kasance ba sa da banɗaki irin yadda muke a gidajenmu saboda haka duk wanda yake da bukata bari ake sai dare yayi sai mutum ya tattari iyalansa sai a tafi bayan gari zuwa biyan bukata so duk wacce aka ganta babu lullubi sai a ce to wannan baiwa ce ita ma'anar baiwa ce ita shine kowa zai iya tunkaranta saboda haka sai kowa ya je bijir mata da fasikancin da ya ga dama wacce aka ganta da lullubi kuma ta rufe jikinta sai ya ce a wannan mai yanci ce ita wannan first class ce saboda haka sai a rabu da ita
to ashe yanzu kenan in mace ta tuna ashe a jahiliya da aka yi wannan shigar ashe manufar wannan shigar kenan a jahiliya kaga kenan za ta nisance shi amma kaga yanzu rashin sanin jahiliyan da aka yi a baya sai suka ɗauka cewa yanzu wannan shigar ita ce wayewa kaga sharrin shidan kenan kaga sai suka ɗauka cewa wannan shigar ita ce wayewa bayan ko kaga ashe tun a jahiliyan da aka yi kaga fa sunan zamanin jahiliya ma'ana zamanin dabbanci da akuyanci kenan fassarar shi da hausa kenan tashe tun a zamanin dabbanci da akuyanci ma'anar wannan shigar kenan to yanzu kuma sai musulunci ya zo aka zo zamanin wayewa sai kuma rashin sanin cewa ashe manufar kaza din nan a wancan lokacin wannan yasa sai suke ɗauka ashe yanzu wannan ita ce wayewa wannan ita ce burgewa bayan ko kaga ba zai taɓa zama burgewa ba ba zai taɓa zama wayewa ba saboda haka sanin wannan ɗabi'un da aka yi a jahiliya yana da matuƙar muhimmanci. Fashaifanu wa atba'uhu min du'ati dalali da shaidan da mabiyansa cikin waɗanda suke kira zuwa gabata la yazaluna yad'una ila jahiliya har yanzu ba ku gushe ba suna kira zuwa ga al'amuran jahiliya wa ila ihya'i umuril jahiliya suna kira zuwa ga raya al'amuran da aka yi a jahiliya ila shirkiyati wal bid'a suna kira zuwa ga abubuwa na shirka da bid'o'i wa ilal khirafati da kuma miyagun aƙidu na jahiliya wanda ma ba su kama hankali suna kira zuwa gare su wa ila ihya'il asar da kuma raya gurabe da ɗabi'u da ayyuka da aka yi a zamanin jahiliya wa kullu haza duka waɗannan abubuwan kuma da ka ji su nan alƙasdu minhu manufar wannan shine ƙamsul islam shine saboda a shafe musulunci manufar kenan shine ya zama musuluncin an shafe shi an koma gidan jiya wa da'awatun nasi wa, wa audatun nasi ilal jahiliya da kuma a maida mutane zuwa ga jahiliya wannan ita ce manufar Allah kuma yayi alƙawari wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli Allah yayi alkawari sai ya ɗaukaka musulunci akan duk sauran addini duk wani addini da ba musulunci ba sai yayi ƙasa yuriduna an yudfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha alkafirun Allah ya ce suna so kuma suna nufin cewa dole sai sun disa shi hasken Allah bi afwahihim da bakunan su yuriduna an yudfi'u hankali ma ba zai kama wannan abin da ake yi ba hankali ba yanzu wanda ya auri namiji da wanda ya auri mace a ce ta taba cika ta zama yadda ake so ba dole sai in ɗaya jinsin mata samu to sai aka wayi gari yanzu sai aka tsara halittar tamu mu dubi hikimar da Allah ya yi a cikin halittar sai ce ma namiji shi ya auri mace kuma ya zama shi ne oga a kanta daga nan sai ya azurta su da zuriya 'ya'ya sai zama 'ya'yan su suna tsakiya tsakanin matan da mijin sai yi wa mace zuciya tattausan zuciya namiji kuma fil galib zuciyarsa sai ta zama mai kaushi sama da mace to in aka ce da macen da namijin duka zuciyarsu iri ɗaya ne da taushi tarbiya ba zai yi ba idan aka ce dukansu kuma zuciyarsu mai kaushi ne da zafi to nan kuma 'ya'yan kuma za su ga wutan bala'i nan ma dai tarbiyyar ba za ta yi ba to Allah sai ya yi hikima sai sa inda mace ta yi sanyi da yawa namijin sai ya ɗumata inda namijin ya yi zafi da yawa macin sai ta sai sai tashi sai ta sai sai tashi hikimatun baliga hikima ce mai girma to amma kaga yanzu idan aka ce namiji ya auri mace mace ta auri mace ina za a samu wannan hikimar namiji ya auri namiji mace ta auri mace ina za a samu wannan hikimar jinsosin ya sikari ya sikari ai za a shiga rigima kaga ba zai yiwu ba sannan shi ma shi ma hankali mai kyau ba zai kama ba to kaga wannan babban bala'i ne kaga bala'i kan sai dai yanda Allah yake nan bala'i sai dai yanda Allah yake nan kuma babban abin aji musu tsoro ne a je gaban Allah yau a ka taba gane ba bashi gaskiya wannan abu ne da na farko muna addu'a har sai mun ga an karba
akwai jib bada wuya jib is not wannan shi ne jarabawa to ta nan wajen Allah ya sa mu dace Allah ya shirya mu saboda haka malam ya ce damuwansu shine waidin saboda ya zama cewa an yi watsi da tsarin musulunci an manta da musulunci baki daya a mai da mutane zuwa ga jahiliya da haka malam ya ce fala budda min dirasati umuril jahiliya dole ne a karanta al'amuran jahiliya min ajali an tujid an najtanibaha wa nabta'ida anha saboda mu nisance shi mu kuma yi nisa nesa da shi dole mu karanta al'adun jahiliya qala sheikh al-sheikh muhammad ibnu abdul wahhab yace wa a'zamu masailil jahiliyati wa akhbaruha mafi girman matsalolin jahiliya al'adun jahiliya kuma mafi hadari shine adamul i- adamu imanil qalbi bima jaa bihi rasulu sallallahu alaihi wa sallama shine rashin imani na zuciya da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a ce zuciya bata yi imani da abin da annabi ya zo da shi li'anna ahlal jahiliya saboda mutanen jahiliya kazzabur rasula sallallahu alaihi wasallam sun ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama walam yu'minu bihi basu imani da shi ba walam yaqbalu hudallahi alladhi jaa bihi basu karbi shiriyan Allah da ya zo da ita ba qala rahimahullah malam Allah ya masa rahama yace fa idan dafa ila zalika istihsanu ma alaihi ahlul jahiliya tammatil khasara in ya zama zuciya bata karbi abin da annabi ya zo da shi ba sannan kuma aka hada mata da ganin kyan abin da mutanen jahiliya suke aikatawa to asara kuma ta gama cika kenan asara ta tabbata ai hasala fasadun fi zahiri wal batin kaga kenan an samu barna a fili da boye fasadun fil batin barnan da aka samu a ɓoye huwa adamul imani bima ja'a bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam shine rashin imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa fasadun fi zahir barnan da aka samu na zahiri kuma huwa istihsanu umuril jahiliya shine ganin kyan al'amuran jahiliya kokarin kawata al'amuran jahiliya wannan kuma shine yanayi da halin da da yawan musulmai suka fada cikin yanzu abinda annabi ya faɗa da shi so ake yanzu a ƙawata ma mutane shi a nuna ma mutane cewa aikata shi yanzu shine wayewa faɗa da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to daga sanda kuma aka fara faɗa da abinda annabi ya zo da shi to asara kuma ta tabbata asara ta tabbata kaga shi yasa da yake mafiya yawan al'amuran mu yanzu jahiliya ta shigo ciki shi yasa mafiya yawa zaka ga al'amuranmu albarka Allah yana cirewa a ciki mafi girma abin da zaka bada misali akai yanzu shine auratayyen mu yanzu kaga jahiliya ta shigo ciki wannan tabarrujin da Allah ya ce kar ayi a lokacin jahiliya Allah ya hana yanzu ta shigo ciki yanzu in ana biki inda za ga hoton amarya musulma wadda aka daura aurenta a masallaci da hoton amarya kirista da aka daura aurenta a church a yanayin diresin da shiga ba za ka bambance su ba babu bambanci saboda haka irin tufafin da kirista za ta sa a church kirjin a fafure gadon bayan a fafure hannun a mammatse kayan ya mammatse hakanan za gan shi a jikin musulma irin yadda kirista zai rungumi matansa a gaban jama'a hakanan musulmi ma da babbar riga shi ma zai yi hakanan shi ma musulmi zai da babbar rigansa shi yasa kaga yanzu auratayyan ma albarkansa ya fita da yawa albarkan shi ya fita da yawa kullum ina ba mu misali musamman ga matasa yanzu in ka kalli dattawa wani zaka samu ya shekara arba'in da aure wani shekara hamsin har yanzu yana zaune da matan lafiya bai taba koranta ba bata taba yaji ba amma yanzu ku kalli matasa yanzu kana aurar da yarinya wata uku ta fara zuwa gida ta fara kawo maka complain ta fara kawo maka korafi saboda an goyi bayan fasadi a aurenta an goyi bayan fasadi a aurenta yanzu kaga har abin ya ci gaba ma ta kai ga yanzu matan ma in mazan sun ba shi haushi sun ba su haushi ma kashe shi suke yi kashe shi suke yi kuma bayan ta kashe kuma a zo a tsaidaita a karanta wasu turanci turanci a sake ta ta tafi a sake ta ta tafi yanzu kaga kwanan nan na'am sai su taso sai da su kare haƙƙin mata ka gani yanzu kaga kwanan nan ai muna gani wata ta kashe mijinta har aka fito ana hira da ita tana kuka har wasu musulmai da ba su da fahimta wai suna ganin cewa ta zama abin tausayi wane ne wane ne saboda wasu sun ji bayaninta har na gamu da wani na magana da shi wai ka je ka saurari bayaninta sai ta sa ka zub da kwalla sai ce to yanzu abin da ya kamata kai ka fahimta shine ita yanzu ta kashe shi tana raye yanzu ita ta yi jawabi ka ji bakinta shi kuma ta kashe shi baka ji daga bakinsa ba baka ji shi me zai faɗa ba ba mamaki inda yana raye ka gane abin da ta faɗa ɗin nan duka ƙarya ne to ta riga ta kashe shi yanzu shi baka ji daga bakinsa ba in ko kana so ka yi adalci wajen hukunci dole ka ji daga ɓangarori guda biyu in baka ji daga duka bangaren ba sai kai shiru yanzu ita ta gina ka ne akan zahiri abinda zuciyanta yake so shine abinda ta faɗa amma da gaske hakan ne yake faruwa ko ba haka bane sai in yana raye zai faɗi kuma ta kashe shi ta kashe shi kuma haka yanzu ta zo a danyo su karance karancen turanci ne sai a sake ta amma mace ta irin wannan aikin kuma har a tsaye a hira da ta a gidan rediyo ai ba kyauta ba ai ya kamata a ɗau mataki bayan ciki to dole a ji ɗaya ɓangare dole a ji ɗaya ɓangare to amma ka ga yanzu duk wannan abin da yake kawo wannan shine jahiliyan da ya dawo cikinmu komai namu jahiliyan ta dawo kuma ita ce ma wayewa ita ce ma wayewa mun taɓa zuwa wani ƙauye cikin ƙauyukan baucin nan wa'azi da yamma sai muka samu ana biki wai ana ƙauyawa ce ah to eh mu muna birni ana ƙauyawa a bulli don a kwaikwaye ku ku kuma kuna ƙauye kuna ƙauyawa to su a kuke kwaikwaya ku ana sanya kalan tufafinku a dafa irin abincin da kuke ci don ba a saba da shi a can ba don saboda a kwaikwaye ku to ku kuma yanzu tufafin da ake sawa a ƙauyawan kullum dai shine a jikinku abincin da ake dafawa a ƙauyawan kuma kullum dai shi kuke ci to ku yanzu suwa kuke kwaikwayo kenan ta in dai jahiliyan za ku yi da gasken gaske to ya kamata ku a ƙauye ku yi birnawa da ne ku kwaikwayo 'yan birni ba ƙauyawa ba to kaga yanzu har ƙauyen yanzu da kake ganin wani ci gaban bai shiga ba to jahiliyan ta shiga ciki har cikin ƙauyen jahiliyan ta shiga isa yanzu sai kaga saboda yadda jahiliyan ta shiga cikin auratayya sai kaga yanzu kaga yarinya shekara goma sha takwas sha bakwai sha takwas sai a gaya maka cewa wai shikan wawa ce wai shikan wawa ce mafiya yawa ta zama abin tausayi ya ta zama abin tausayi wai zai je nema aurenta abinda za ka lura da shi shine in ma ka ganta kyakkyawa ce dirarriya to shi mijinta da ya sako ta shi makaho ne bai ka gani na kyau a jikinta wanda shi bai gani bai sako ta to abin da yake faduwa kwakwalen mutane kenan to sai a ce maka wannan wai shikan wawa ce daukan mai hankali ma duk mai hankali da an ce masa wannan ta yi aure ta fito kama gabansa yake yi musamman ma abin da yake fitiran mu musamman mu hausawa shine duk wacce aka ce bazaura ce to ita ce muke mata kallon mai laifin ba ma a duba shi bangaren mijin tare da cewa ta wani lokacin za ga mijin shine mai matsala amma mu yanzu ana ce bazaura to ita ta riga ta shafa ma kanta bakin fenti ta shafa ma kanta kashin shanu ba wanda zai je ya neme ta to duka waɗannan jahiliyoyin da suka shigo cikinmu yanzu su ne suke haifar mana da waɗannan matsalolin kaga 'ya'yan yanzu an haife su an rasa ya za a yi da su saboda an gina auren iyayensu akan jahiliya a rasa ya za a yi da 'ya'yan su addabi iyayen su addabi al'umma su addabi kowa hakan kuma su wai iyayen sun yi amfani da hadisin ku yi aure ku hayyafa don ku tara mun jama'a ne sun kuma haifo 'yan daba su kansu ba su alfahari da waɗannan a matsayin 'ya'ya hakan kuma sun tara wa manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama mu karan kanmu 'ya'yan sun dame mu ba mu alfahari da kasancewansu a cikinmu amma su a hakan su sun tara wai ma annabi jama'a ne so saboda haka waɗannan ɗabi'u da al'adu na jahiliya da suka dawo cikinmu in dai har muna so mu zauna lafiya to dole sai mun kore su a cikinmu dole sai mun kore su a cikinmu kaga ɗabi'un jahiliya ya riga ya shiga cikinmu ina yawan buga misali da sha'anin aure saboda shine babban inda za ka gane yadda mutane suka tafi suka yi nesa da addini in kana so ka gane wani mutum da gaske mutumin kirki ne mai addini jira biki ya kama a nan za ka fahimci shin da gaske addinin da gaske ke ko da wasa jira a ce yau za a yi biki namiji ko mace ka ga mutum mukarram ana mutunta shi ana girmama shi a cikin al'umma amma ka same shi a harkan biye masharholiyar 'yan mata da mata a wajen biki shi da Allah ya bashi ɗawainiyar kula da tarbiyyarsu ya ce maka wai ai mata ne su riga sun fi ƙarfinsa haka kenan su suka sa ƙugiya shi ma suka jawo shi hollin don a zuwa yi tsiya kaga bijin hajji ya kenan kaga yanzu ya je gaban Allah Allah ya tambaye shi gaya mai Allah cewa zai mata ne wannan ai ba amsa bace a nan ne za ka fahimci yadda mutane suka tafi suka yi nesa da addini wannan su ba mata kan wannan haddis wala hadas kar ma kai maganan mata su wannan kar kai maganan su su ba su dauki wannan ma matsayin komai ba ba wani abu bane su a wajen su amma namiji wanda yake mutum mai daraja da kima ka gan shi darajarsa yana zubewa akan sha'anin biki wani a wajen biki ka gan shi wai shi ma ya tashi shine mai aurar da yar wai ya rike yar wai suna rawa tare ya rike isa wai suna rawa tare yana ɗauko yana yankan keko yana sawa a bakin isa shi ko mijin yana ce yana tafawa ya aure yar wayayyu ya aure yar wayayyu yanzu wannan gidan surkuntaka wani irin surkuntaka kake tunanin za a yi ba kunyan juna ba kunya surka ba ta kunyan surukinta suruki ba yi kunyan surakunansa ina kunyar take wani irin zama kake tunanin za a yi yanzu wannan yarinyar da za ta tashi a gaban iyayenka a matsayinsu na sarakunanta ta rungume ka ta hau cinyarka ta zauna wannan kake tsammanin za ta ji kunyar ɗuɗɗura maka ashir to yanzu wannan kaga ta yi kama da wacce za ka ce mata ta yi ta yi ta bari ta bari ai ba ta yi kama ba ai ba ta yi kama ba wato shi shi lamarin kasan shi wato lamarin kasan nan ne yanzu in ka kalle shi sai ka fara tunanin wai da wani ɗaya ma za a fara in ka ɗauki wannan ka ce wannan shine babban bala'i sai ga wani bala'in da ya fi shi girma sai a rasa ma da wani za a fara wannan kullum yana tuna min hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace karshen al'umman nan za ta gamu da wata da wasu fituntunu wanda in sashe ya zo sai ya sa a raina ɗaya yace fitina za ta zo mumini in ya kalli wannan fitinan sai ya ce ni kan ina ganin a wannan fitinan zan mutu lokaci na yayi sai ga ta yayi sai ya ji relief sai ga wacce ta fita girma ta zo sai ga cewa ashe dama ba a waccan zai halaka ba a wannan zai halaka ke haka za a ci gaba da tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi haƙuri duk zamanin da za ku gani to zamanin da ke bayan shi ya fi shi sharri haka za a ta yi har a gamu da Allah har a gamu da Allah yasa in wannan fitina aka tore ta aka gama da ita sai ga fitinan da ta fita ta taso haka za a ta tafiya haka manzo Allah ya ce isbiru fa innahu la ya'ti alaykum zamanu illa alladhi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum har ku haɗu da Allah haka za a yi ta yi duniyan tana tafiya tana ƙara su kurkucewa tana tafiya tana ƙara lalacewa tana tafiya tana ƙara lalacewa kaga yanzu shine abin da ake fama shine abin da ake fama abin da da ake ganin shi ba daidai bane aikata shi yanzu ya zama ruwan dare ya zama ruwan dare yanzu wai a nuna maka mutum a cikin unguwa kowa ya san shi cewa fasiki ne mazinaci ne wannan ba komai bane a nuna maka yarinya a cikin unguwa kowa ya san tafi tsararriya ce mai bin maza yar bayan gari ne wannan ba komai bane kowa yana ganin ta za ta fita ya san inda za ta je babanta ya san inda za ta fita ta kuma hau abin hawa ta je ta dawo kuma ta kwana a gidan babanta wannan shi ya zama ruwan dare bala'inmu ya ci gaba yana ta ci gaba bari mu ba mu misali akwai darasin da nake wa mata ran alhamis da safe wata ta rubuto mun takarda cewa wani musulmi ne yake soyayya da wata mace kirista to tafiya ta kai tafiya har yi mata ciki da ta haihu sai ya sa ɗan suna ahmad so sai ya zama ita ɗin ta yi aure iyayenta kuma sai suka ce ba za su ba da ɗan ba so shi yanzu tambayin da yake yaya zai yi ya kwato ɗansa a zai karɓo ɗan sun sato kaga yanzu shi karan kanshi wannan ɗan ko a babi na fikihu za a yi sai ka ba wa malamai wahala sai ka ba wa mutane wahala ta ce na farko yanzu barbatin hukuncin shi ɗanka ne ko ba ɗanka ba idan muka je yanzu mu muka ce bari mu je wajen waɗancan kiristocin mu kwato ɗa ce ɗanku ne e to ta ina aka samu shi an samu shi a kwararru kenan musulunci yana alfahari da ɗan da aka samu shi a kwararru har musulmai sun zo karɓo shi aka bar shi kuma ya taso a kirista shi kuma yaro yanzu bai da laifi saboda shi ɗan zina bai da laifi mazinaci shi ne mai laifi bai da laifi shi na ce masu na ce yanzu inda a ce aure kuka yi da ita a babi na halaccin auren ahlul kitabi kuka yi aure sai ta haihu sai iyayenta suka rike ɗan wannan muna iya zuwa mu ce wannan ɗanmu ne namu ne saboda a gidan aure aka haifo shi amma yanzu ka haife shi akan titi kuma yanzu kana batun yaya hukuncin giya batun ɗan wai za a bar musu ne ko ba za a bar musu ba kai yanzu ba batun za ka tuba ka koma zuwa ga Allah kake ba tukunna ɗan da ka haifa kai yanzu ya je ya karɓo shi to shi ne ya halaka to yanzu yanzu tsakani da Allah irin wannan bala'in a cikin al'ummar mu ina za mu kai shi yanzu fa shi fa ya tsallake da'iran yan matan musulmai ya tafi kan kiristoci shi yanzu ya tafi kan waɗancan yanzu me zai shi ne ya ba da bad image na musulunci ya shafa ma musulunci bakin fenti ya yi black naming din musulunci yanzu duk wadda zai yi magana akan musulunci abinda zai tafi akai kenan a shi haka musuluncin ma yake ce mana ku mutanen kirki ne kuna karanta ayoyin kar ayi zina kar ayi kaza shi kuna yi ita koyi dama a wajen ta ita bata san wani halal da haram ba abin da ke tafiya akai shine abin da yake haramun shine ka yi wa mace fyaɗe amma din an yi zina wannan soyayya ce so a wajen su wannan soyayya ce mu kuma musulunci soyayya a musulunci shine aure annabi ya ce lam ara lil mutahabbaini mithla zawaj ba abin da ya dace da mutane biyu namiji da mace da suke son juna sama da aure mu a wajen a musulunci ana son juna to batun aure ake yi su ko wancan kaga a wajen su wannan duk sunan shi me duk sunan shi soyayya yanzu kaga yadda zamani yake tafiya har sai an iso yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mutum zai zo ya wuce bakin titi yaga ana zina sai dai yayi kamar yadda zai ga wani abu akan hanya ya kauda shi saboda ya wuce abunsa sai zai ga ana zina iya abin da zai ce shine kun tare mu mutane hanya ko matsa gefe shi wannan mai zuba komai bane a wajensa don ya ga ana zina Allah kare kai mu wannan zamani to kaga babban bala'i ne a ce mutum ya dawo da wani abin da annabi ya yaƙi da shi a rayuwarsa mutum ya dawo ya raya shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin waɗanda Allah ya fi tsana shine wadda ya ɗauko wata al'ada a ƙasar wajen musulunci ya shigo da ita cikin musulunci yanzu duk waɗannan shaɗanancin da ake abu kukuwa wane ne wane ne dai wane ne wane ne dai wanda ya fara yin shi a cikin musulmi wallahi yana cikin bala'i wanda suka fara kawo shi cikin musulunci suna cikin masifa suna cikin masifa yanzu ka zato kullum abinda jahiliyan suke kai yahudawa da nasara suke yanzu kuma yanzu ita ce wayewa a wajenmu irin badujalan da ake kiɗa da shi a coci yanzu irin ta ake kiɗa da shi a wajajen bukukuwanmu mu musulmai a wajajen bukukuwanmu na musulmai iya wanda za ka samu wai sun ɗanyi alaman addini shine wai bayan an gama duk wannan shaɗanance sai a ce to yau alamis gobe ɗaurin aure yau akwai walima da yamma wai su ma sun ɗan sa abin musulunci kenan ya ce a zo a yi walima ta yamma ka lura da yanayin waliman da wajen kiɗan kuma sai ka gane cewa ita waliman kawai an sa ta ne kawai ba wai yana ransu ba ba yana ransu ba ba wai yana zuciyarsu ba ne saboda kan za a ɗauko mawaƙi daga jos ko daga kano za a tarar masa miliyoyi shi kuma ɗan ustazu da zai zo waliman aure zai haɗa shi da ɗari biyar a ce ya hau mashi wannan shi ma ma yi kokari ke sannan in an zo su tsaya ma su saurare shi ma tashin hankali ne wannan tashin hankali ne ba kaman DJ ba in yace a zauna sai su ce mun dada zaunawa kowa ta zauna in ce a tashi wai kowa ta tashi a fito da amarya ta zo ta yi rawa a fito da kaza duk an gama wannan wai da amaryan da kawayenta da suka cashe dai an gama ya ce amarya Allah ba da zaman lafiya wannan jahiliyan ta shigo cikinmu inda ba mu yaƙe ta ba fa akwai matsala akwai matsala da shi yasa za ga mutum yana shirin aure yana shirin abin da zai rike auren da shi yana kuma shirin wannan matsalan da za a yi yanzu abokai ma suna ganin abokan ango ma suna ganin wai sun masa mutunci kenan shine su haɗa kuɗi su kama masa wajen wannan shiɗanancin sun kyauta kenan an nuna masa tarayya in abokanka ba su yi maka ba kai ango ana ganin kai baka da mutane ba kai baka da mutane saboda ba yi wannan ba yi wannan tsayar ba a kama dubbannin ɗaruruwa an je an kama hol wannan dubbannin ɗaruruwan da haɗa mishi aka yi aka zubge masa buhunan shinkafa da kwalin taliya a ajiye a cikin sto ɗinsa ya bi mishi alheri yayi ya bi mishi amma shaidan ba zai bari a yi wancan da za a samu ladan ba shaidan ba zai bari ba wannan ɗin ne da za a kama hanyar wuta da shi to shi ne shaidan zai ziga mu zai ziga su shi ma kan shi mai auren yana jin ba daɗi in ya gaba za a yi wannan tsayin auratayyansa ba yana jin auren ba daɗi shi kan shi in ya ce ba za a yi wannan tsayar ba to fatin daga kan iyaye har yan uwa sai ya shirya faɗa da su sai ka shirya rigima da su duk inda ka wuce ana tsinan ne saboda ka ce kada yi aikin tsinuwa bayan kuma su ne cikakkun tsinannu saboda manzala ya ce in ka gansu sun fito da wannan dress din il'anu hunna fa inna hunna mal'unat kana ganin mata da irin wannan dress din ka ce Allah tsine musu albarka dan dama su ma tsinannu ne to bikin da aka ce mutum 500 sun zo wajen bikin mutum 450 ko da 70 ko dukkan su suna dauke da tsinuwan Allah to wannan auren shi kuma ya karshen sa zai kasance balle ma manzo Allah ya ce duk ni'iman da Allah ya yi ma mutum aka yi launcin ɗinsa da kiɗa Allah ya tsine ma ni'imar albarka shi yasa yanzu mu ga za mu ga mafiya yawan mu gwamnatocin da suke mulkan mu suna hawa suna sauka ne muna tsine musu albarka saboda me in ana neman mulkin da me ake zagaye gari kiɗa in an ci mulkin alamar an ci mulkin shine a addabi gari da kiɗa wannan mulkin da ni'iman da aka yi lilancin ɗinsa da kiɗa da ihu Allah ya tsine mishi albarka yasa sai dai a yi ta fama kawai sai dai a yi ta fama wanda Allah ya kawo masa rayuwa da sauƙi ya gode ma Allah Allah ya kiyaye wal iyazu billah malam yace Allah ya kiyaye mu wa hadha natijatul jahli wannan sakamakon jahilci kenan wa adami ma'rifati umuril jahiliya nan ne ko wa adami ma'rifati umuril jahiliya da kuma rashin sanin al'amuran jahiliya fala yajuzu istihsanu ma alayhi ahlul jahiliya baya halatta ka nuna kyau ko kawata abinda mutanen jahiliya suke kai ko ga ya maka kyau a zuciya ko kuma ka yi ƙoƙarin bayanin kyansa a zahiri bal ya jibu in karuhu wasti bisha'uhu abin da ya zama dole shi ne in ka ga abin da ake na jahiliya dole ka yi inkarinsa ka nuna ba daidai ba ne ka nuna rashin dacewansa amma man istahsanahu amma duk wanda ya ga ana wani al'amura na jahiliya kuma ya nuna cewa abin mai kyau ne fa innahu yakunu min ahli jahiliya to shi ma ran tashin alkiyama fa za a tashe cikin mutanen jahiliya wastadalla shehu bi qawlihi ta'ala malan ya kafa hujja da fadin Allah ta'ala da yace wallazina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun wadanda suka yi imani da shirme suka kafirce ma Allah wadannan sune asararu amanu bil batili ya'nu ya'ni saddaqul batil ma'anan imani da shirme shine gaskata shirme din gaskata abin da yake ba daidai ba gaskata ƙarya wal batilu diddul haqq ƙarya kuma shine kishiyan gaskiya kenan fama khalafa alhaqqa fa hadha batil duk abin da ya saba ma gaskiya to wannan ƙarya ne shi inda ya saba ma gaskiya to sunansa shirme wal batilu huwa adh-dhahibu adh-za'im abin da yake kuma ƙarya da shirme da hayaniya shine adh-zahib mai tafiya adh-za'il mai gushewa duk yanda ƙarya ta kai to ba za ta tabbacin nasara ba Allah zai tafiyar da ita zai gusar da ita alladhi la fa'idata fihi wanda ba fa'ida a ciki abinda bai da fa'ida kaga duk wannan damuwa ne da shirme duk kida da rawan da za a ga mai ba fa'idan sa na an gama an watse shikenan duk abokan sun watse sai su barka sauran rigiman kuma tsakaninka da masu gawayi da masu manja sun kuma sun tafi sun barka sanda masu manja da masu gawayi da magi za su biyo ka bashi ba wanda zai kalle ka a wannan lokaci inda za ka je ka samu abokin da ya ba da dubu ɗari gudumawa a kamo hol da za a yi shaɗananci a bikinka ka ce ya taimake ka da kuɗin da za ka sayi shinkafa mudu uku da wuya ka samu kuɗin gawayi dai wuya ka samu kama same shi ma ka ce yana sai da gawayin ya baka kyauta ba zai yadda ba saboda wannan aikin akwai lada a ciki shaidan ba zai bar shi ba wancan kuma aikin zunubi ne shaidan zai kawata masa shi kaga dukiya ta zama irin ta karuna kenan in kaga an kashe ta to wajen biki ne to irin dukiyan karuna kenan Allah kar ya ba mu kallon wannan dukiyar qala ta'ala Allah yana cewa fa ma za ba'da al-haqqi illa ad-dalal me ke bayan gaskiya in ba ƙarya ba fa anna tusrafun me yasa kuke bari ana kawar da ku daga kan gaskiya bayan kuma kun san cewa ita ce a gaskiya din saboda Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarmu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarmu